بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى إن شعيب إن لا دخل كنا في تلهم ولا رجال ومن كتاب النذور والأيمان باب الوفاء بالنذر yace littafin annuzur jam'u nazar ba kance kenan wal aimani da rantsuwa yace babul wafa'i bin nazr babin da yazo yake bayani kan cika alkawari ba kance da aka yi in an yi sai a cika yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana sharhu mustatira qala akhbarana sahal ibn hammad qala haddathana shuba an abi bishr an sa'id ibn jubair an ibn abbas an imra'atan nazarat an tahujja famatat wata mace ta yi bakance za ta yi aikin hajji sai ta mutu فجاء أخوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك sai ɗan uwanta ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye shi to ga ƴar uwata ta yi bakanci za ta aikin haji ta mutu to ya za a yi fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law kana alaiha daynun akunta qadiyahu da bashi ake minta ba za ka biya ba qala zan biya sai ce kala na'am zan biya kala faqdullah fallahu ahqqu bil wafa to sai a cika ma Allah bakancin da aka yi Allah shi yafi cancanta a cika masa alkawarin da aka yi to wannan nazarat anta hujja tayi bakance tayi aiki tayi aikin haji wani haji kenan nafila ko farilla in hajjal farilla wai tun da an ce ta cika ya zaɓa farilla ke nan yanzu mutum hajjin islami na kan mutum kuma ya yi bakanci mutum hajji na kan shi bai taba yin aikin hajji ba sai kuma ya yi bakanci a kan hajji eh? farillan abinda ya zama farilla shine cika bakance قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا حفص قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال سيدنا عمر يتي قلت يا رسول الله نتي يا من الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت نذرا في الجاهلية na yi bakance a lokacin jahiliya thumma ja al-islam sa'annan addinin musulunci ya zo kala fi bi nazarika ka cika alkawarinka ka cika bakancin da kai babun fi kaffaratin nazari babin da ya zo na kaffarar bakance in mutum ya bakancin da ba lallai sai ya cika ba tume kafararsa قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن زهر عن أبي سعيد الرعيني أو الرعيني الرعيني عن عبد الله بن مالك عن أقبة بن عامر الجهني قال نظرت أختي يتي كم إرواتا تايبا كنتي أنت حجة لله ماشية غير muhtamira ta yi bakance za ta yi hajji saboda Allah kuma a kar sa'an na ko ba tare da ta rufe kanta ba fazakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana kasa zafi sama zafi ke fazakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai na fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace mur ukhtaka faltahtamir wal tarkab ka ce ma ‘yar uwa ka kanwata ka koyar taka ta lullube ta yi mayafi sa'annan kuma ta hau abrawa kar ta cika bakancin a kasa ma a tafiyar kasa wal tasum thalathata ayyamin tayi azumin kwana uku kafaran bakancin kenan ko قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حمام قال أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن أخت أخبة نظرت أن تمشي إلى البيت أرؤود أكبة تايبا كنت ذات تفيا كسا زوا كأبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتشي إن الله لغني عن نذرك عن نذر أختك أكاوت بشي بشي بشي إن الله لغني عن نذر أختك لتركب ولتهدي هجا Allah mawadaci ne baya bukatar ta yi tafiyar kasa ta wahal da kanta ta hau a marhawarta sa'annan ta yi hadaya قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرك شيخا يمشي بين ابنيه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani tsoho yana tafiya tsakanin ƴaƴansa guda biyu faqala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yace ma sha'anu hadha shaykh me ina labarin wannan tsoho me kawo haka faƙala ibnahu sai ya guda bin suka ce nazara an yamshi ya yi bakanci ne cewa ya tafiya a kas ba zai hau ba faƙala irkab sai manzo Allah ce ka hau fa inna Allah ganiyun anka wa an nadhrika Allah ya wadatu gabarin ka kuma da bakancin ka Allah baya bukatan wahalar da zaka sha eh eh a bakancin ya cika kenan ba bai cika ba to karanta babin me muka fada kafaran me eh nazar bakancin me tai ne guda nawa kenan guda nawa kenan to sai tai me to sauran nawa ka fahimta babu ya ce wani babi la nazara fi ma'asiyatillah ba a bakance a cikin sabon Allah mutum ya na yi bakance alayya nazarun ba zan yi ba zan gaida kawuna ba duk abin da yake sabo ne in kai shi a ce aikin ba bakance ma bai kullu ba balle kai ka fara قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله با أتشك باكنشن دا أكا يتكين سابon الله ولا فيما لا يملك ابن آدم haka kuma mutum abin da baka mallaka kai ba kance cewa za aka ce wannan abin ma bai kullu ba balle kai ba kankai balle kai kafara la'annahu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha أنت نظرت بما ليس في وسعك فيكون ملغا في الشريعة الإسلامية قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن طلحة ابن عبيد الله ابن عبد الملك الإيلي الإيلي هو الأيلي الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya bakance na bin Allah to ya bi Allah wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wanda ya bakance saba wa Allah to kare saba wa Allah din babu man nazara an yusalli fi baitul maqdis ayujzi'uhu an yusalli bi makkah mutum ya yi bakance cewa sai ya je baitul maqdis ya yi sallah to in ya yi wannan sallan a makka bakance shi ya cika قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن أبي بقية المعلم عن عطاء بن أبي رباح an jabir bin abdullahi anna rajulan qala yace wani mutum yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inni nazartu in fataha Allah alayka an usalli fi an usalli fi bait al-maqdis na dau alwashi in Allah ya buda maka wato makka kenan an usalli fi bait al-maqdis naje bait al-maqdis nayi sallah bakancin da yake nan fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salli ha huna salli ha huna kai sallah a Ka'aba din fa'ada alaihi thalatha marrati sai yace ya manzon Allah nayi bakancin Allah ya buda maka zai manzon Allah ce kai nan yace ya manzon Allah ga abin da nayi manzon Allah ce kai nan فقال النبي صلى الله عليه وسلم فشعنك إذن بإنكار أنه كما زال شيئه قال دا ملكا إيه صلى الله عليه وسلم يا شورا غريك دنكك باب النهي عن النظر باب النزو أن هنا ينباكنشي قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا أبو عوانا عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن النظر لا يرد شيئا bakancen nan ba zai sa ka samu komai ba na yi alkawari in Allah ya bani kaza zai kaza ba shi zai sa Allah ya baka ba ko Allah ya baka kare baka Allah ya gada ma ya baka in bai gada maka rai to amma bakance in kai to me yasa ya lizamce ka aka ce inna ma yustakhraju yustakhraju lahu min al-bakhili saboda marowata ma mutum ba za ka bayar ba sai da sharadin Allah ya maka wani abu to shi yasa da bukatar ta cika sai aka ce ka biya wa inna ma yustakhraj bihi min al-bakhil ash-shahih amma ba kancin ba zai sa ka samu abin ba ko abin ya kasance ko kare ya kasance to me yasa in ya kasance ko bai kasance ba aka ce ka biya aka ce ai marowaci ne shi yasa dole ya cire ya kawo ba zai cire ya bayar ba sai yayi sharadi باب النهي عن أن يحلف بغير الله أن هنا أي متين يرسوا بعد الله سنة الله كوسف الصلاة قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر ابن الخطاب وهو يسير في ركبه منذ الله يسعى عمر بن الخطاب سنة في آية كربك جماعة وهو يحلف بأبيه شيء أنا رسوا لأبنس ما يفنسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله صلى الله عليه وسلم يتي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم الله يحنك رسوا لإيايوكم فمن كان حالفا دون بزي رسوا فليحلف بالله أو ليصمت هو كي رسوا لله هو كي شروع sayyidina umar don ya rasa da uban mahaifinsa shine ba shari'ar musulunci ta ce ta zo ta hana ta umarni da hani ba eh ai ba wannan ba wani abin mamaki ba to me ka wannan magana eh to me ya kawo wa'yansu suna rantsuwa su ce me eh shi ne ce me ya kawo misalin na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shi mana kana gyara akida kenan akwai matsaloli da shaidan ke shiga ciki fa yana yi ma mutane illa ba duk abin da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka salla da bin da zaka an fahimta to sai shaidan ya zai kara ma karfin zuciya kaman kana son ka yi wani gyara ka wani gyara a cikin addini kana so ka gyara aqida to masu rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah a ta ayi maganar sa haka kai tsaye ai ba za a je madina don ziyarar manzon Allah ba alhazai sai dai a je don ziyarar masallacin annabi sa'an nan daga baya a je a gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh ma'ana ka san ma'anar wannan magana ma'ana tun daga makka ka hada fada tsakanin alhaji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ka ce ya kudurce kar ya je da niyyar zashi ziyarar manzo Allah da ziyarar masallaci za shi duk duniyan nan kuma duk inda ka tashi za ka je madina ba yadda za a yi zuciyarka ta kauce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ya samu daraja wajen madinan kanta darajar wa ta samu masallacin darajar wa ya samu raudan kanta darajar wa ta samu sai ka ce a'a za ka je ka je da niyyar zuwa ziyarar masallacin annabi baya yiwa kana tafiya kuma zuciyarka bata ce za ka je ka zarci manzo Allah wai ka ce a ba manzo Allah zan je ni zan je ziyara masallaci ne kana tafiya minti 30 awa da a ba manzo Allah zan je saboda an ce maka in kai haka kai shirka ba haka bane ba kuma wanda yayi haka akan cewa ba daidai bane ba shirka yayi ba an ce kar yayi kaza yayi shine yayi sabo in ka tashi da safe zuwa yamma sabo nawa kake yi to me yasa duk abin da ya danganci manzo Allah sai ga ana daukar da zafi da zafi da zafi saboda duk yadda kai shedan yana so zai har cikin ibada shedan yana so zai ma illa ne an fahimta to shi yasa sai ga ba ba girman abin da ya danganci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai maulidi bid'a ce ka ai kaza kaza kaza kaza kaza duk wa'annan maganganu da ake faɗa a'a ibn taimiyya kansa sai da ya ce duk da cewa maulidi bid'a ne amma waɗanda suka yi za su samu ladan kyakkyawan niyyarsu da son manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin littafi na karanta daga baya littafin ne da ake yi sai aka cire wannan magana to su Hamid Faqi Imam Ahmad ibn ma asaru sunna na Madina suke da zafin sunna a Madina suka ce a'a ba haka nan bane an fahimta to dim bid'ar da ake yi a Kano sun kai guda nawa da yawa duk ba abin da ke tare ma hankali shi bid'ar maulidi ka san abin da shaidan ke nufi da wannan duk wata bid'a da ka sani a Kano ba ta tare ma hankali shi masu yin maulidi an fahimta me yasa wannan yafi cin marai yake bata marai me hukunce to in ka ce aikin su kuskure ne ce to amma sun ce suna son manzan Allah ne kai son manzan Allah kaza amma ai kaza kaza kaza kaza har yazo ya kai yana ta maganganu da yawa kowa yanzu YouTube da Facebook da social media kowa ya zama malami ke da ku ai abincin maulidi ma shi da abincin Kirista duk ɗaya ne ba ku taba ji ba? An kun fahimta. da abin da ya to wata rana za a yi bayani sosai insha فلعن بالله عليه اسمه باب في الاستثناء باليمين باب ده زونا توغتيا a cikin rantsuwa معناه كتي إن شاء الله تكا كتشكن قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين دون ديرزوة ثم قال إن شاء الله فقد استثنى يا توغة شيكينا ولا تقولن لشيء إلا قال أخبرنا حجة ما ننتوغ تيوا إن بيسامو ياي أبن بدا ياتي ما إن الله قدام إن الله يسو تتن الله بيسو ما يبزيني قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين دون رزوة ثم قال إن شاء الله فهو بالخيار إن يتي إن شاء الله to yana da zabi in ya ga dama yayi in ya ga in bai ga dama ba kar yayi ba shi da laifi in sha'a fa'ala wa in sha'a lam yaf'al ko yayi ko kar yayi ba shi da laifi me yasa dan ya tokace ya ce insha Allah mm wace magana eh ye kaman kaman misalin me yau da yake ne ba sai kai wannan wahala ba duka abdullahi ibn abbas yace al-istithna'u ne me ibn abbas yace mazhabi ibn abbas mun ka karanta shi mun karanta mun karanta shekaru ashe eh sai ko bayan shekara kaji al-istithna'u sana ko bayan shekara ne ka yi istisna malamai suka ce a wannan kuma ai yayi da yawa yayi yawa babun alkasamu yaminu rantsuwa rantsuwa ce قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لا تقسم قال أبو محمد الحديث فيه طول ina manzo Allah ya ce masa sayyidina Abubakar na tafsir mun karanta shi da ko cikin wane na cikin wane ko har wannan ma lokacin da manzo Allah ya suka zo suna bayanin mafarki aka ce kaza kaza shi sayyidina Abubakar ce ya manzo Allah barin fassara sai fassara ya fassara ce ya manzo Allah na yi daidai sai ce dan Allah a faɗa min abinda na samu da wani suka ce a la taqsim ma'ana magiya magiya kenan anan abin da ake nufi da shi kenan باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها duk wanda ya rantsuwa zai abu sai ga rashin yin shi yafi ko ba zai abu ba sai ga yin shi yafi to me ke hukunci قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شوبة عن عمرو هو ابن مرة قال سمعت رجلا يقال له عبد الله بن عمرو زمن الجماجم يحدث قال سأل رجل عدي بن حاتم وانا متي يتنبي عدي بن حاتم يتي فحلف أن لا يعطيه شيئا يروك وانا بسيرا سوى بزي باش كوبيبا ثم قال سأنا سيتي لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada cewa man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya razuwa akan abu sai ga yin abin ba zai yi abu ba sai ga yin abin shi yafi ko zai yi abu sai ga rashin shi yafi yayi abin da yafi sannan ya kankare zunubi yayi yayi kafa ya kankare kafarar sa qala akhbarana muhammad ibn al-fadl qala hadathana jarir ibn hazim qala hadathana al-hasan قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة يا كي عبد الله بن سمرة kada ka nemi mulki kada ka nemi anada ka kada ka kashe kudi shi ka an zabe ka kada ka yi yakin zabe kada ka yi duk abin da zai nuna kana neman abin ne ido ja ido ido rufe fa'innaka wake magana yanzu bitauki saboda kai tabbas kai in utita ha an mas'alatin in nema kai aka baka wukilta ilaiha sai Allah ya kyale ka da mulkin ka sha wahala hakka gama bukatanka bata biya ba kuma kai da kwanciyar hankali har abada an fahimta in ba haka ba kayi kwamishina ka zo kai gwamna duk kudi kake tarawa kana lissafi kana gama gwamna kuma ka je ka nemi minista ko sanata ko dan majalisa kana gama wannan kuma kana faman kaza to yaushe za a kare sarautar Allah kadai shi da yake da ba shi da iyaka sa'an nan har yanzu baka gamsu da halin da kake ciki ba duk dukiyar da ka tara ba za su biya maka bukata ba saboda me saboda wanda Allah ya sa shine afdalul khalqi ajma'ina wannan maganganu wannan tambaya da yake wannan masu rantsuwa da manzo Allah ai akwai ana rantsuwa da komai da abubuwa da yawa me yasa ya kawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma a nan mun ce ko kalma za mu faɗa game da manzon Allah shi azabi wace kalmar ta fi dacewa da shi ba haka muke yi ba anan wannan kalmar tana ɗauka wannan kalmar tana ɗauka wannan kalmar tana ɗauka to wace kalma ta fi dacewa da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka muke haka muke tarbiyyantar da kanmu haka muke tarbiyyantar da mu to amma to masu rantsuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akwai ladabi a ciki to kuma wallahi sai an yi ladabi game da manzo Allah ake samun albarka duk inda aka je aka dawo sai an yi ladabi sai an yi ladabi game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wulkilta ilaiha in ka nema aka baka za a kyale ka Allah sai kyale ka da dabararka وإن أعطيتها من غير مسألة باني ما كي باك تيواني زو كذا ميمونة كذا أعنت عليها سيكا جيكا كرباسي الله يتيمكيك أتشكي وإذا فإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إن كي رسوا كذا أبن يا في الخير فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير كي أبن في الخير wannan magana da manzo Allah ya fada ya fada fa ba karbar magana bace ba fa in ka nema aka baka to ka shiga wahala kenan to kuma ka shiga wahala kenan ke sa ba eh kan ce min ga dan siyasa da bukatar sa ta biya ga biyan biyasan da burin sa ya cika ga dan siyasan da ya samu zaman lafiya ya samu kwanciyar hankali ba su samu kuɗi ba duk dukiyar kasa hannuwa take hannun su take amma yadda kake yadda kake tashi hankalin talauci haka yake tashi hankalin talauci dukiyar misali suwa duke kamar a ce gwamnoni a stecin da suke duka dukiyar kasance shekara in an turo hannuwa ake turawa sai yadda suka ga dama za su yi in sun ga dama su raba biyu su ɗauki rabi su yi aiki da rabi ba wanda zai ce musu dambe ba wanda zai ce musu yake saboda me saboda sun san dabarun da za a yi a cire kuɗi sun san dabarun da za a yi a rufe waɗannan abubuwa sun san dabarun da za a yi kaza kaza kaza kaza kai da kake bincike kai ma sai a buɗa maka wani aka gashi kai ma ka zo ka yi to shikenan kai ma sai kai shuru kenan ba haka bane ba to amma duk da shi duk sa'an da wani abu kuma ya zo suna son sai an raba da su duk sa'an da wani abu ya zo suna son sai an ba su percentage duk sa'an da wani abu ya zo har abada mutum na cikin talauci kenan manzo Allah ne ya faɗi magana kuma ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha an fahimta to shi yasa wannan tsari duk wanda ya taba tsammanin cewa wai za a samu daidaito a samu abin da ake so wahami yayi eh a ai rayuwar ta dade da fita kan saiti da ba ta kan system tana tafiya ne haka tangal tangal kaman kabwataran nasu sukara wa ma hum bi sukara walakin na zaban lahi shadid duk kasa akwai jami'o'i duk kasashen duniyar nan kowace kasa tana jami'o'i jami'o'in nan ana ana karanta tattalin arziki ana karanta tarbiyya ana karanta komai amma har yanzu kasashen talauci ake shiga talauci ya an kasa rabuwa da talauci ga dukiya mai ɗimbin yawa kuma gashi ana cikin talauci ya aka yi aka talauci in ba haka ba kamar najeriya misali ake duk kasashen duniya haka su duk abin da za a yi da kudi a taimaka marasa lafiya a gina maka sai a ce babu kudi ai babu kudi sai an kara haraji babu kudi sai a yi kaza aka zo aka bincika sai ga wani ma'aikata da wace mace ma ta saci biliyan tara wani ya saci biliyan kaza iyaye aka yi aka saci wannan daga iska wannan kudin yazo aka sace shi daga ina ya fito dala ba naira ba to ya aka yi ma'ana kudin aiki babu amma kudin da za a sata akwai dan Allah mutane ana kan ana kan ana kan saiti kenan an fita kan saiti abadan wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin na azaballahi shadid azaba ce daga Allah ai azaba ce daga Allah sai ita shafi kowa sai wanda Allah ya kiyaye ga jami'oyi ana karatu kowace shekara za a fitar da mutane dubannai kuma yanzu jahilci ke katutu a ko'ina har a cikin makarantu da akwai makarantu haka amma malami ɗaya ya isa malami kowa zai jinjina mishi yanzu fa da akwai likitoci akwai asibiti akwai wurin koyon likitanci da yawa kowa na lafiya yanzu kuma fa kowa ba shi da lafiya eh ga curutan da ake cututtukan da ake cewa ai an rasa maganin su ai an rasa menene da menenen su ai an rasa to ina amfanin makarin ina amfanin mana koyon likitanci kowa ya gaji kowa ya gaji kowa ya rasa yadda zai saboda me saboda an fita kan saiti an fita kan system an fita kan tsarin rayuwa da ta tafiya kowa na buga-buga ne wannan ya buge wannan wannan ya buge wannan wannan ya karo da wannan wannan to shi yasa kuma kowa baya jin daɗi ga makarantun kowace kara fitar da malamai kuma jahilci ya fi ma ilimin yawa ga ƙwarewa cikin likitanci yanzu kuma ga cutar da likitocin kansu sun rasa kansu banda Allah ya zai wannan ba wanda ya taba fandare ma Allah ya samu nasara fa ya ci bukatarsa ta biya ba wanda ya taba yin wannan saboda Allah da ya halicci halittarsa shi ya san menene zai musu daidai yace ga abin da zai musu daidai sai kai ka zo kai ma halittar ka aka yi fa ba ma kai ka halicci kanka ba sai ka ce a'a kai zaka tsara ma halittar da Allah ya halitta ga yadda za su tafi da rayuwarsu ga yadda za su tafi da rayuwarsu hankali ma zai dauki wannan wallahi tallahi ba daidai bane ba abin da za ka yi ka ci nasara ka kula da addininka yanzu halin da ake ciki in ba haka ba ana cikin buga-buga ɗin sukara ɗin sai ga yau wane ya mutu gobe wane ya mutu jibi wane ya mutu gatawa da ya mutu mutuwa kuma tana zuwa ko yaushe ko da yaushe Allah ga dama zai ka ko ta ta yar jarida ce duk inda ake hatsari ta shiga ta ɗauko labarai duk inda ake hatsari za ta shiga ta dauko labarai duk duniya an san ta cikin kwarewa cin abin nan tana kwanci ɗakin ta ƴan uwanta duk da likitoci a ciki tana kwanci ɗakin ta ta mutu ba wanda ya san a kwanci ɗakin ta ta shiga ta kwanta shi kenan sai ta mutu duk inda aka san akwai hatsari sai da ta shiga ta dauko labarai ko kowa ya san ta da karfin hali amma ranar da za ta mutu ta shiga ɗaki ta kwanta shi kenan sai ta mutu a gidan da take wanta duk akwai likitoci a ciki akwai kaza akwai kaza amma ba wanda ya san za ta mutu har ta mutu abin da ya fi maka yanzu ka kula da addininka ka rike shi haka ya yi haya huzul kitaba bi kowa huzul kitaba bi kowa eh المتمسك كالقابض على الجمرة هكا منظو الله يفعل دن ياسن أبو بوان نزازو سفاروني قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس عن الحسن عن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو الحديث باب wani babi imamu darimi kenan wai in mutum ana bin shi bashin yanta baiwa wuyayi shi zamana yana da baiwa bakakir bakar baiwa in ya fitar yayi babu idza kana ala rajuli raqabatun mu'minatu raqaba mu'mina قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سي شريد يتي نازو وجم منزل الله صلى الله عليه وسلم سينتي inna ala ummi raqabatan mahaifiyata ana binta bashin yanta wuyayi wa inna indi jariya ina da baiwa sauda'a nubiya bakakir baka afa tujzi'u anha inna yanta ta rakabatu mumina yayi qala shi manzo Allah yace ud'u biha ka taho da ita sai je dauko ta ya kawo abinda manzo Allah yayi manzo Allah ba ruwan shi da kalanta da baiwa ce fara ce ko baka baiwa ce ko ya ko menene abinda ya tambaye sai ce fa qala atashhadina alla ilaha illa Allah qalat na'am cewa fa tayi na'am ina ma na'am a tashhadi na Allah ilaha illallah da shi ta ce a shahadu Allah ilaha illallah sai ta ce eh dama na shi shaidan ta maki na aka karba eh ta ce eh haka ne to waye sani ƙarya ta yi ba haka bane ba akwai mace da ta ce na'am da ta ce ashhadu Allah ilaha illallah yanzu ta faɗa gaban manzon Allah ko wanda zai shakka amma ta ce eh ba haka wane ba? aka ce baiwa ce kuma bakakir mana ba ta daraja me zai hana ta yi karya ba za ta yi karya ba? na'am ba ya daukan karya da gaskiya? to amma a tashari na Allah ya ta ce ashhadu an la ilaha illallah ta ce eh na'am ashhadu an la ilaha illallah gaban manzo Allah akwai kuma shakka a ciki wannan ɗari bisa ɗari ne wannan kuma sai yadda ta yi amma duk da shi qalat na'am qala a'tiqha fa innaha mu'mina fa innaha bitawkid ai tabbas ita mu'mina ce manzon Allah ya mata shaida da cewa mu'mina ce saboda mana shaidan da ta yi makanta ta ce eh haka ne manzon Allah ya gaskata ta tunda manzo Allah ya gaskata ta al'amarin haka yake to wannan me ake la'akari da shi kenan kai da ne ko bawa kai fari ne ko baki kai mai mulki ne ko talaka kai mai meye ne imani to wannan imani shine duk inda kai sai an raba ka da shi ko sai an gurbata maka shi sai an raba ka da shi ko sai an gurbata maka shi to shi yasa yayi maka nasiha yace awwalu ma yajibu alal mukallafi tashihu imani wannan imanin ka inganta shi amin fa innaha manzon Allah ya mata shaida da me imani manzon Allah ya mata shaida cewa mu fa innaha mu'mina mu ba za mu yi aiki da shaidan da ta yi makanta ba amma manzo Allah ya yi aiki da shaidan da ta yi makanta kuma ya tabbatar da mumina ce to ba shi to kuma wake da shakka yanzu dole a dauka dole a karba fa innaha mu'mina eh ya danganci ya danganci in ni na aiki da shaidan taimakanta sai ta yi ta yau da rain amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba haka bane Allah zai aiko mishi wahayi in ba haka bane manzon Allah ba zai ce fa innaha mu'mina bitawkid babun الرجل يحلف على الشيء وهو يوري على يمينه يوري كمي يوريك يوري يوريك duk suna da ma'ana a cikin abin da ake nuna akwai warri akwai warriku wattauriku fil yamini niyyatun yanuyi alhalifu غير ما ينوي المستحلف التوريك kenan ko taurik shine an alkali ya ce kai rantsuwa kan kaza shi ka zo ka kudurce wani ba cikin zuciyarka kai rantsuwa a kan shi ko? tauriya yiwarri mutum yayi kinaya yayi tauriya قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا هشيم قال أنبأنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي يمينك على ما يصدقك به صاحبك رنسوانك أكن أبند wanda ya ce kai rantsuwan ya ce shi ne za ka yi an ce ka yi rantsuwa baka ɗauka ba ka yi rantsuwa wannan abin da ake magana baka ɗauka ba sai ka kudurce cikin zuciyarka ban da shi ban taba daukan wani abu ba akan haka za ka yi rantsuwa a cikin zuciyarka a to da wanne ne za a yi aiki ce alama ya abu wanda alkali ya ce ka yi rantsuwa a kan shi a nan rantsuwar za ta koma eh eh akwai akwai matsaloli da yawa ba kowace matsala ake fadanta a cikin abin nan ba sai in mutum ya fada a ciki shine sai a warware mishi yadda yadda matsala take amma wannan in alkali ya zo ya sai kai rantsuwa kenan amma ba alkali bane matsala ce to shikenan babun bi ayi as lokacin ya a kai yaya lokacin ka yayi ina yake sultan babu wani babi bi ayyi asma'illahi halafta lazimaka duk sunan al cikin duk sunan da ka rantse da shi cikin sunan nakin Allah madaukakin sarki mana shikenan rantsuwa ta ya kullu rantsuwar ta kullu kenan قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يحلف بها بس وانا منظر الله كيشيني لا ومقلب القلوب نار زيدا وانا كي صرف زكاتا كي ججو زكاتا صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب amma mutum ya shiga cikin mutum ya shiga wani hali ko mace ta shiga wani hali zai na tambaya ga matsalar da ta faru lokacin ya cika ne eh bai cika ba a a kura za shi ba so ya makara bismillahir rahmanir rahim wa min kitabid diyat babun fi qatlil amdi diya kenan muka zo wanda ya kashe mutum ko a kashe shi ko a karbi diya to wanda ya kashe mutum da gangan ba kuskure bane ba kaza kaza kaza bane قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارس بن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء السلمي عن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزو الله صلى الله عليه وسلم yana fadar cewa man usiba bidamin aw khablin wal khabl al jurh wanda aka kashe shi zubar mishi da kashe zubar da jinin sa ko aka ji masa rauni a jikin gabobin sa fa huwa bil khiyari baina ihda thalathi yana da zabin ɗayan abu uku fa in arada rabi'a fa khudhu ala yadayhi in ya tsallaka zuwa na hudu to ku kama hannun shi ko hana shi baina an yaktassa aw ya'fuwa ko yayi afwa ko yayi kisasi aw ya'khudha al-aql ko ya karbi diyya fa in akhadha min zalik shay'an thumma ada ba'da zalika in ya zabi ɗayan uku nan to yayi daidai amma kuma ya tsallaka zuwa na hudu falahu an-naru khalidan fiha mukhallada إيه سنتي يعني حديث حديث إسناده ضعيف قال أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن منذ أن لا يربط زوا كسن يمن wa kana fi kitabihi yana cikin abinda manzon Allah ya sanar da su ya rubuta musu ya kafa musu shari'a a doka akai annama ni tabata mu'minan qatlan min an bayyinatin fa innahu qawad wanda ya kashe mutum musun da gangan ba da laifi ba itibat da gangan hamdan an an bayyinatin fa innahu qawad za za ki sashi kenan yadihi ko yadaihi yadihi yadihi ko ko yadaihi illa an yarda awliya'ul maqtul sai dai in masu jinin sun yadda قال أبو محمد اعتبت قتلا من غير علة يا كشي شي daga gamba da wata illa ba babu fil qasamati ko sai a yi jam'i kira a yi adalci ko masu son sauri da kuma masu son a ƙarasa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين dangane da wannan magana da ta faru to masu rantsuwa da annabi fa za ce kafir sun yi kafirci sun yi shirka ba kowa ne zai yi abu a kowane lokaci a doki hukunci a dora mishi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tafiya da sahabbai sai suka ce ya rasulullah ij'al lana zata anwatin kama lahum zatu anwat qala subhanallah laqad qultum mithla ma qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lahum alaha innakum qaumun tajhaluna manzon Allah bai ce sun yi ridda ko sun kafirce ba shi kuma abinda mutanen Musa suka yi din me suka yi kafirci ne amma waɗannan da suka fara manzo Allah bai zartar ba a taba kawo ta riwaya manzo Allah ce su sake su tuba ko su sake musulunta ko su sake kaza kaza kaza ba a'a abu ne ba san shi ba ba kowa akwai ba kowace kalma ko abin na kafirci mutum zai a ce mishi ya kafirci ba fa sai da a ce yayi abin wannan abin kafirci ne amma shi ya kafirce sai alkali zai tabbatar da wannan me yasa sai alkali kana cewa ya kafirce ridda kenan matarsa ta saku ba gado a ai kalmar ce ba ce ba gado tsakanin shi da ƴaƴan shi kaza kaza abubuwa da yawa ke kan shi amma ai kafiri ne ai ya kafirce ai ya kafirce ba kowa ne zai abin kafirci a ce ya kafirce ba fa saboda akwai intifa'ul mawani wa shurut akwai sharaɗin da zai mas'ala ce usuliya mas'ala ce da malamai suke tattaunawa waɗanda suka san mas'aloli yadda suke tafiya su ne Allah to shi ke na wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam